من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau takwas ga watan Ramadan sha takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau uku ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi haruna dan ja Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan da ake gabatarwa jiya wajen faɗin ko majalisi na wannan muke na ce na sha bakwai ya kamata na jiya ya zama na sha shida ne kuma ya zama na sha bakwai domin a yi an yi tsallaken kwana ɗaya ba a yi ba wannan shi ne gyaran da ya kamata yi kafin a shiga tasiri wasu sun rubuto tambayoyi za mu karanta wasu daga ciki daga ciki wannan yana cewa malam don allah ya mutum zai rage hassada da yake wa wasu abu na farko shine tabbatar da tauhidi a zuciyarka cewa Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa Allah madaukakin sarki shine mai daukakawa babu wani wanda zaka ga ya samu wani a ce abu face Allah ya bashi shugabanci ne kakkai ma wani hasada dan Allah ya bashi shugabanci a'a mulki ya samu a'a dukiya ce a'a wani matsayi ya sama kakka masa hasada akan wannan ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ke bada wannan shine maganin hasada shi yasa malamai suka ce ayar Allah madaukakin sarki a cikin suratul Fatiha da take cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in ka fahimci wannan ayar to ka cire ma kanka matsaloli guda biyu iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta mawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako a wajenka cewa kai kaɗai muke bauta mawa ka cire ma kanka girman ka domin duk mutumin da ya yadda ya zama bawan Allah zai bauta ma Allah ba zai zama mai girman kai ba sannan wa iyyaka nasta'i kai kaɗai muke neman taimakon ka in ka tabbatar da Allah ne mai taimako Allah ke ba da gudunmuwa Allah ke ba da taimako to ba za ka yi wani hasada ba dan ka ga ya ɗaukaka ko ya samu wani matsayi ka san naka na nan tafi ko ba daɗe ko ba jima Allah madaukakin sarki in ya kaddara maka zaka samu naka zaka sha wannan yana cikin babban manya-manyan magunguna na cire maka hassada da zarar ka ga mutum yana da hassada a zuciyarsa to wani yankin na tauhidinsa da imani da Allah sa ya samu rauni ne shi ya kokari ya ta cika ta sannan na biyu yawan addu'a Allah madaukakin sarki ya cire maka wannan damuwa shi yasa ai hatta maganin kambin baka wanda yana da alaka da hassada ciwon kambin baka mutum ya ga abu ya burge shi da zarar ya burge shi kuma sai ya je yana jin haushin abin a zuciyarsa sai abin ya rika lalacewa maganin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka in ka ga abu ya baka sha'awa ko ya burge ka ka ce barakallahu fihi shikenan kayi ma kanka kayi ma wannan abun magani cutarwar kambun baka ba za ta same shi ba ta ka an kana ma da ita so da waɗannan su ne manya-manyan hanyoyi da za ka bi domin ka cire makanta hassada sannan an ƙara da wani tashi ka nemi na kanka in ka tashi ka nemi na kanka za ka shagalta da abin da yake gabanka ba za ka tsaya kana kallon mai wane ke da shi ne wane bayi da shi ba wanda yana taimakawa sosai wannan tambayar mace ce nake jin take cewa kishiya ta ce take da yawan ki zargi na game da abinci ko wani abu da mai gida na ya kawo idan na raba na bata bata godewa sai ta dinga ganin kullum ina zaluntar ta ya kenan zan yi abin da ya kamata ki shine ki ci gaba da tsara abin da yake na hakkinta kar ki cutar da ita duk abin da kika sani hakkinta ne ki bata ki na ki bata kar ki zalunce ta domin ka'ida ita ce duk lokacin da wani yake zargin ka kana zalunta sa in ka rike kyautata masa daga baya wata rana zai zo ji kunya ya gane cewa ashe zargin da yake maka na zalunci ne ba da gaske bane so da ki ci gaba da kyautata mata kar ki saki ki cuce ta ko so daya menene kishi a musulunci kuma ya ake yin shi a musulunci kishi wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya jarrabi dan adam da shi ba mata kawai suke yi ba yan adam gabaki dai suna kishi iyaka kishi kala biyu akwai kishi wanda ya halatta akwai kuma kishin da bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi wata rana sa'ad ibn mu'az yazo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aikin Allah kana tsammanin da zan ga wani yana tarawa da matata kana jin ya ma'aikin Allah zan tsaya har sai na jira zan jira zan jira shaidu guda hudu wai in kira shaida shi tuni ma zan fulle masa kansa anas mai ce inna sa'adan laghayurun ko a wata riwaya a ta'jabuna min ghayrati sa'd wallahi la ana aghyar minhu wallahu aghyar minhu kuna mamaki a game da kishin da sa'ad yake da shi wallahi tallahi ne na fi shi kishi Allah kuma ya fi mu kishi duka gabaki daya so daka kishi kala biyu kishi na ka kyautata ma wanda kake so kuma rayuwarsa ta ƙara inganta wannan ana da bukatarsa shi yasa mutum yake kishi a game da iyalansa annabi su ya ce la yadkhulul jannata dayyusun duk mutumin da bai da kishin iyalansa ba zai shiga aljanna ba ad-dayyus man yasma'u al-qabiha fi ahlihi wa yasqut mutumin da yake ji ana ba da labarin matarsa fa tana aikata abin da ba shi da kyau sai kuma ya sha kulatin bangaro kamar ba a yi ba to shi ne ake ce masa ad-dayyus wannan ba yi da ba yi da mahalli a cikin aljanna ana son mutum ya zama mai kishi ya tsara iyalansa haka ke ma mace ake son duk abin da zai zama na kyautata ma mijinki ne ki zama kina da kishi ina jin mun yi wannan batun a kwanakin baya yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke gogoriyo su ga sun kyautata masa ko ba a ɗakin mace yake ba sai ta yi kokarin ta ga za ta dafa wani abu mai daɗi ta kawo masa domin kyautata masa ta sake cewa wai wace ce wace ce wace wace ce wace wace ce almar'atu salihah almar'atu salihah Allah madaukaki sarki ya faɗi sufofinta da yawa wato mace ta gari Allah ya ce fa salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafiza Allah fa salihatu mata na gari su ne qanitatu masu biyayya ga Allah masu biyayya ga mazajensu hafizatun lil ghaibi sannan kuma masu tsare abin da yake a boye bima hafizallah abin da Allah ya boye wato ba sa yadda su je su tona asirin mijinsu ko kuma su zama su sun ba da kansu har a je a yi lalata da su duk wanda yana cin hafizatun lil ghaibi akwai siffofin mata na gari da yawa da suka zo a cikin hadisai da kuma wasu ayoyin na alkur'ani musamman ayat da take lissafa siffofin matan da Allah madaukakin sarki zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdi lahu azwajan khayran min kunna muslimat mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara to in ka cire sayyibatin wa abkara din siffofin bayan duk siffofi ne na mata na gari sannan hadisi yace idza sallati mar'atu khamsaha وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها إذا ما تترى سلا شيء ترى سلا لا تنصفه ثم تتجد سنن وصامت شهرها سنن كما تقسن شيء تأزم شيء وتنتنى رمضان سنن وأطاعت بعلها تيم مجن تطاع ودخلت جنة ربها ذات شجاع الجنة وبنجنتها wannan mai tambayi ɗaya tambayoyin da suna da yawa ta ce don Allah malam a koya mana yadda ake tarbiyya ai karatun da ake shine koya tarbiyya iyaka in kina magana akan matakan da ake bi ne na tarbiyyar ƴaƴa to wannan kuma suna da mahallinsu ba a lokaci da ya ake ba aiki ne mai tsawo malamai sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan masu yawa sannan kuma wasu sun karanta a cikin littafai ila an da ɗauka a kasa ce ki ci gaba da bincikawa Allah ya gafarta malam kamar yadda ya tabbata a sunna manzal sama idan ya zo kan ayar da take bayani kan rahma ya karuka a cikin sallah shin zai tsaya da karatu ne ya addu'ar ko mai zai yi eh manzal sama dakatawa yake yi ya roki Allah madaukakin sarki akan wannan ayar ta rahama amma mafi yawancin riwayoyin da aka ruwaito suna magana ne akan sallar dare da Annabi sallama yake idan zai yi sallar dare kaga shi kaɗai yake yi a ɗakin a masallacinsa sai wanda ya ga dama ya zai ce zai bi shi to manzo sama yakan tsaya yayi addu'a idan wata aya ce ta rahama ya karanta in kuma aya ta azaba ce roki Allah ya tsare shi Allah ya kara wa malam taqwa malam don Allah ina so a yi mun bayani game da hukuncin auren kashe wuta a shir'anci auren kashe wuta shine mutum ya kasassa ba ya tafi matarsa sakin karshe sakin da ba na kome ba sai ya je ya haɗa baki da shi da wani kila ma ya ba shi sadaki cewa ya aure ta domin li ya zuka usailataha wa ta zuka usailatahu thumma yutalliqaha ya sadu da ita su san aure su san juna daga nan kuma sai ya zo ya sake ta sai ya ba wancan dama ya sako ta sai ta dawo sai ta yi idda domin wancan ya ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu dukkan su su biyu yace la'ana Allahu muhallila wal muhallala da da shi wanda yake zama wanda zai halartan wato shi mijin na biyu da wanda yake mijin nata na farko wanda za a bashi dama domin ya maƙe koma dukkanin su kilan nan Allah Allah ya tsine musu albarka an faɗa mana me ake nufi da tsinuwar Allah so daga babban jinibi ne malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta akan wannan mas'ala a cikin wannan littafin nasa yake faɗa yake cewa auren mutu'a na 'yan shi'a ya fi sauki a shar'ance fiye da alisafin tahlil auren kashe wuta kun ga auren mutu'a kai tsaye da ne domin mutum ne zai zo ya ga wata ya zo makaranta kila a zariya daga wani gari shikenan sai ya zo ya ganta sai ya ce mata da ai su zo kawai su daura aure ya ba ta sadaki da ta yadda da shi shikenan sai ce ranar da ya gama yayi graduation shikenan ranar auren su ya mutu duk abin da zai biyo baya ba uwansa ai auren mutu ake nan ko to sai malamin mutum ya ce ya fi sauki a shar'ance idan ana muwazana tsakanin almafasi wato me ya fi lalacewa to gara auren mutu'a a sauki da auren nikahu tahlil wato auren kashe wuta me hujjar malam ibn taymiya yace domin auren kashe wuta Allah bai taba halatta shi ba amma auren muta an taba halatta shi farkon musulunci annabi sallama ya halatta auren muta babu laifin aka je yaki mutum bai da mata a kusa da shi ya ya samu wata su aure ana gama yaki shi ke aka dawo ba matar shi bace daga baya manzon sama ya haramta wannan aure daga baya sake halattawa daga baya aka tashi haramtawa haramtawa ta har abada wanda malamai suka ce kauli rajihi an haramta ne a fatu makka a shekarar da aka fatu makka a shekara ta takwas a shekara aka haramta auren musa'a ga baki daya to kaga an taba halatta shi abinda aka taba halattawa kenan bai kai munin abinda da dai ba a taba halatta shi ba ko so daya mun gane so daga auren kashe wuta haramun ne a musulunci bai halatta ba kushin Allah ya tabbata ga waɗanda suke mummunan ta'ada ce iyaka malamai sukan ambaci wasu sharuɗa da suke kawowa ya kasance sai su din sun haɗa baki amma in shi ɗaya ya yi ne da niyyar ɗayan bai sani ba to malamai ba sa ɗaukarsa a matsayin nikahun sahih ba a ɗaukarsa a matsayin auren kashe wuta wato sharaɗin da ya kasance dukkanin su sun haɗa baki akwai malaman da suka ƙara ma suka ce har ita ma macen ce ta sani amma dai magana su mace ba dole sai ta sani ba domin ita dama tana tsakiya su ne kamar ƙwallo wancan ne tsohon mijinta ya sake ta sakin da ba na kome ba yanzu kuma Allah ya jarrabe shi yana son ta dawo kuma ba dama so da ka ya samu abokin shi wawa ya ba shi kuɗi ko suka haɗa baki ya ce da Allah ya aure ta na kwana biyu shi kenan sai ya sake ta shi ke sannan akan yi wani zubin da ita da matar da tsohon mijin nata wanda yake son ta koma wajen su shi kenan sai ce ba ba komai aiki kwana biyu ko sai ita da bani da azumin nan kawai shi kenan sai ta fushi buɗe baki ta sa a ɗan daga kalandar abinci ya na ji warin kalandar a cikin miyan nan sai to ni ma ban san yadda aka yi ba ba za ki bani hakuri ki mun bayani ba take to an yi dan zaka ci kacin ba zaka ci ba ba zaka ci karka ci dama gab da ramadan ya aure ta shikenan cikin ramadan din nan shikenan a ce ta mishi tiyata ku wata ma ta mishi miyan lalle shikenan yana zuwa yayi haka kawai ya ji daci kaga sai saki yayi ka zo ka ci miyan lalle a gidanka ai kaga da damuwa shikenan to to duk wannan haramun ne a musulunci Allah madaukakin sarki ya tsine wa wanda ya aikata haka kuma a wannan zamanin namu mutane suna aikata shi da yawa ya kamata su tuban ma Allah madaukakin sarki kar su shiga cikin wannan fushi na Allah tambaya ta ƙarshe da zamu iya karanta ta a yanzu Allah ya gafarta malam shin ya halatta na yi amfani da man da aka hada shi da giya domin shi domin gashi na yayi yawa na burge mijina a baya halatta ya amfani da abin da ya kasance an zuba giya a ciki giya Allah madaukakin sarki ya tsine ma abubuwa goma ta sanadiyyarta to da giya tsinin ya Allah ce duk abin da ya zama akwai giya a ciki kaka shiga ciki iyaka ban sani ba wallahu alam kila wata kila tana nufin alcohol idan alcohol take magana kai alcohol ba giya bane alkahul iyaka sinadari ne da za a iya yin giya da shi to sinadaran da ake mai da su su zama giya ko suna da yawa to daga in alkahul take nufi wannan ba laifi bane kauli rajihi na malamai ba laifi bane da abin da ya zama akwai alkohol a ciki mutum ya amfani da shi a shek muhammad ibn salih usaimin rahmatullahi alaihi ya ce ban taba cewa ba kyau ba amma ni tawwa'an saboda tsantseni ni ba na amfani da duk abin da na san an ce akwai alkohol a ciki so daga kai ma idan ka ce ba za ka yi amfani da shi ba amma baka ce haramun bane to ba laifi bane a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu malam muna cikin tafsirin da muka dauko sakamakon tafsirin aya ta 92 da muke ciki sai muka dauko domin mu gwama su da cikakkiyar kissa da take cikin suratul Taha da suratul Araf mun gama jiya da ayoyin da suke bayani a game da ittikhadu al-yahudi al-ibla da Allah ya ba mu labari cikakken bayani a cikin suratul a'raf muna da cikin suratul taha mun ji tambayar da annabi Musa alaihi salam ya mutanansa afatala alaikum al-ahd am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi to sai suka ba shi amsa suka ce ne bismillah ma qalu ma akhlafna a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري وكذلك القوام
فقذفناها وكذلك ألقى السامري بسم الله الرحمن الرحيم شي جبدا قارشا بياني أجبدا ونن كسا اتخاذ اليهود العجلة yadda yahudawa suka riki dan marakin sa a matsayin abun bauta koma bayan Allah bayan tafiyar da annabin su annabi Musa alaihi salam yayi domin ganawa da Allah madaukakin sarki annabi Musa ya tambaye su ya ce wai alkawarin da Allah ya muku ne na yan kwanakin da zan je in dawo wajensa shi ne ya muku tsawo har kuka saba wannan alkawari ko ko gushin Allah kuke sanya sauka akan ku ya ku mutane na yana lallata su sai suka ba shi amsa suka ce qalu suka ce ma ahlafna maw'idaka bi malkina ai mu ba mu saba alƙawarin ka ba bi malkina ai bi qudratina ba da ikon mu bane muka saba alƙawarin ka walakinna hummilna awzara sai dai an dora mana wani nauyi ne min zinatil qaumi na kayan ado na mutanenmu fakadafnaha sai muka ɗauke su muka jajjefa muka ba da su ga assamiri shi kuma assamiri ɗin ya je ya narka su bayan ya narkar da su ya zo ya sassaƙa mana wannan al'ijil ɗin wato bajimin san ko ɗan maraƙin san shi kenan muka ci gaba da bauta masa sai Allah ta'ala ce wa kadhalika al-qassamiri ko kuma suka ce wa kadhalika al-qassamiri haka nan as-samiri yazo shi ma ya jefa wannan kasar tasa da aka ce ya ɗebe ta daga takin doki na mala'ika jibrilu alaihi salam kamar yadda malaman tafsiri suka ambata ya zuba a cikin wannan dan marakin san sai ya zama idan an matsa dan marakin san nan sai rika yin kuka kamar dan marakin sa na gaske kamar yadda al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ya ambata mana a jiya kun ga amsar da suka ba ta ke yanzu tsakani da Allah a cikin wannan akwai uzuri akwai uzuri da aka bada na mutumin da ke nuna ya tuba ga Allah annabin Allah annabi Musa a cikin gushi sai ya zo ya tarar da su an faɗa mana wa wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi kushi ya sa annabi Musa alaihi salam bai san lokacin da ya wurgi da allalan da aka rubuta masa a taura ba ya kama dan uwansa yana jijjiga gemunsa yana girgiza kansa yana cewa Allah tattabi'ani afa asaita amri amma bayan ya dawo ya lallace su sai da ya ce fa ya qaumi ya kauni ya ku mutane na a cikin wannan shirkar da suke yi annabi Musa alaihi salam bai ce ba mutanensa ba yace ya kauni ya ku mutane na yana lallata su amma ji ba amsar da suka bashi kawai suna cewa ai mu ga abin da ya faru da shi ce sai Allah ya ce fa akhraja lahum fa akhraja lahum 'idlan jasadan lahu quwwar فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا شيء السامري يقسم مصر لما إنسا أما أين جسدا له هواه ونجي ونكي لكو كائن لما إنسا كما لما إنسا نجسي فقالوا سيسكرك أشي وادا كان سمع هذا إلهكم ai wannan dan marakin sai shine abun bautan ku shine abun da ya kamata ku bauta ba wa ilahu Musa kuma shine abun bautan Musa kaga hatta wannan rashin kunya ne fadin sunan annabi Musa alaihi salam gazzar haka wa ilahu Musa hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya shi annabi Musa ya manta ya tafi ya imauci wa ya tafi neman ubangijinsa a tsoro ya kyale ga ubangijinsa nan daga amma ya tattara wai ya tafi ya je neman ubangijinsa a turu sina'a ko turu sini ya tafi wajen wai ya tafi ya manta ga ubangijinsa na gaskiya kuma wannan ya zama wani abin da aka rika yadawa a tsakanin juna kowa kuma ya da haka sai Allah madaukakin sarki sai ya ce afala yarawna afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a afala yarawna yanzu su mutanen annabi Musa da suka yi wannan aika aika ta shirka ta kafirce ma Allah madaukakin sarki dan annabinsu ya basu na yan kwanaki afala yarawna yanzu ba ta tunani ar-ru'ya nan ar-ru'ya ba ba ba ar-ru'ya al-basariyya bace ru'ya ce ta ta kwakwalwa afala yarawna yanzu ba ta tunani Allah yarji'u ilaihim qawlan ay annahu la yarji'u ilaihim qawlan idan suka yi madan marakin sannan magana baya mai musu da magana kaga can Allah madaukakin sarki cewa yi annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shin ba sa ganin cewa wannan dan barakin sun bi musu magana baya fara musu magana sannan anan sai aka ce in sun mushi magana baya amsa musu wala yamliku lahum darran sannan kuma bai mallaki wata cuta a gare su ba ba abin da zai iya tsinana musu kayan banza ne gashi nan an aje shi sai yadda aka juya shi kawai abin da yake in an matsa shi wannan kukan banza kukan da ba na gaske ba shi kenan kuka ne na tsafi da shi al-saniriyu ya shirya domin ya batar da su to ba su ganin wannan wannan Allah madaukakin sarki yana koya mana mu tsaya hankali yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam kai ya bi son zuciyarsa da shi kamar yadda malam ibn qayyim yake faɗi yace abubuwa guda biyu idan kana da su Allah ya azurta ka da su to ba za ka zama muttabi'ul hawa ba ba za ka zama mai bin zuciya ba duk abin da ya zo maka akwai addini za ka tsaya ka auna shi da ma'auni na addini in ku akwai bin addini babu son zuciya duk mutumin da kaga ya bi son zuciyarsa to sai da ya ba addini ya ba ka'idojin addini sannan ya bi son zuciyarsa sannan abu na biyu shine al'aql hankali ga addini ga hankali sannan shi kanshi addinin dama baya inganta sai da hankali daga cikin shurutut taklifi akwai al'aql akwai a cikin sharuɗan kafin ka zama wanda Allah zai rika rubuta malada ko alhaki to sai ka zama mai hankali rufi alqalamu an salatati alqalamin da ake rubuta hukunci a wajen Allah madaukakin sarki an tsage shi ba a rubuta shi gaba ga mutum uku daga cikin su akwai mai wal majnuni hatta yasuwa akwai mahaukaci har sai ya warke so daga maslubul aqli ghayru mukallamin shar'an mutumin da aka cire masa hankali ba magana da shi a shari'a to waɗannan abubuwan guda biyu to anan Allah madaukakin sarki sai ya ce afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki wani abu na cutarwa a gare su ba zai iya musu komai ba gashi nan yau ki za ka bauta ma ubangijin da ya kasance ba abin da zai iya tsinana maka cikin ka na ciwo sai dai ka je ka kalle shi ya kalle ba ma ya kallon ka kayan banza ne gashi nan kawai shi ba waje kaga shine a cikin magabata sahabbai kafin ya musulunta ya zo ya azubuncin shi da yake bauta mawa to kusa da su akwai akwai akwai dila-dila akwai diloli da suke zuwa sai su haye kan wannan dan abin bautan nasa sai su mishi bawali kullun yazo sai ya samu abin bautan sa kata kata masa bawali dila ya zo ya masa bawali yace a ilahun yabulu su'luban bi ra'sihi laqad khaba man balat alayhi sa'ali yace a ilahun yanzu abin bauta ne yabulu su'luban bi ra'sihi kullun sai a samu wani jila sai ya zo ya hau kansa ya masa bawai shi ba zai iya tsina nama kanshi komai ba yace laqad khaba man balat alayhi sa'alib lalle duk wanda dila dila ko diloli suke zuwa su zo su masa bawai hakika ya tafi sai iya masa komai ba to kaga wannan ita ce ka'ida annabi Musa alaihi salam yace yanzu ba za ku yi amfani da hankalinku ba idan wahayi ya tsaya saboda tafiya ta to ina hankalin da Allah ya ba ku ai hankalinku ya kamata ku yi amfani da shi ku tabbatar da cewa wannan al'idul din laysa ilahan ba abun bauta bane kaifa yu'badu ya za a bauta masa gashi nan ana ba ku ka'ida ta hankali a hankalci da wannan malaman mu suka ce ana koyon ilimi da abu biyu ko dai abu ya kasance alwahyul mahdu ko kuma ya kasance shi yasa suke da al'adillatul naqliyatu da al'adillatul aqliyya dalilai waɗanda suke na nasi wanda ba a buƙatar hankalin wani ya zo ya ce shi abu kaza kawai yake gani amma hatta a wajen fassara wannan nassin kuma to hankali na da rawar da zai taka akwai kuma inda hankali ke ke aikinsa tsantsar hankali ake son a yi amfani da shi wanda ya ce hankali kawai zalla zai yi amfani da shi ba ruwan shi da nassi to zai halaka abin da ya halakar da mu'tazila ce su hankali ne a gaba sannan wani yanki na asha'ira da yawa da su da maturidiyya su ma abin da ya halakar da su kenan hankali al-hukm al-aqli laysa hukman shar'iyyan wala hukman wada'iyyan haka suke faɗi hukuncin hankali ba hukunci na shari'a ba ba hukunci na al'ada ba a hukunci na hankali hankalinka zai gano maka Allah ya gano maka sufofin Allah da abin da hankalinka bai baka ba ba za ka iya gane shi a akwai inda hankali ke tsayawa sai a ce tsaya nan ma minna illa lahu maqamun ma'lum haka mala'iku suka ce ko kowannen ne yana da inda Allah ya tsaye da shi to hankali ma lahu maqamun ma'lumun inda ba a yi da ya wuce ba kaga wannan kenan annabi Musa alaihi salam ya koya mana wannan ya tambaye Allah ya ce ba su gani yanzu wannan dan marakin san baya iya mai musu da magana in sun mata in sun ce kaza ba zai in sun ce masa me kaza ba zai iya ce musu eh ko a'a ba sannan ba zai iya cutar da su ba zai iya amfana da su to wannan ya cancanta abota masa bai cancanta abota masa ba duk mai hankali ya san cewa ba abun bauta bane shi Allah madaukakin sarki shi ya dawo da mu yanzu to shi ne mawqifin Harun shin Harun yana nan ai wannan bala'i ya abu shin me ya faru ya shiga cikin su ne da shi aka yi a'a me ya faru sai Allah ta'ala sai ya ba mu uzurin annabi Harun alaihi salam yace wala qad qala lahum Harun min ولقد qabl قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري sai Allah madaukakin sarki yace kada wanda ya tambaya a game da mawqifin Harun ga bayani wala qad qala lahum Harun min qabl ai tintin ainin qabli ruju'i Musa alaihi salam tun kafin annabi Musa ya dawo to annabi Harun alaihi salam ya ce musu ya qaumi ya ku mutane na innama kutintum bihi ku sani fa an jarrabe ku fa da wannan fa dan marakin ne a ga wa zai tsallake ya yi imani waye kuma zai kafirci ya ci gaba da shirka jarabawa ce Allah ya kafo muku domin a tantance a yi fitila a gane wanda zai tsaya akan tauhidin Allah waye kuma zai zama mushriki yan kwanaki kaɗan daga tafiyar annabin mu annabi Musa alaihi salam wa inna rabbakumur rahman kuma ku sani lalle ubangijinku fa shine Allah mai rahama fattabi'uni ku dini wa ati'u amri ku yi mana ku yi min da'a ku bi umarnin da na ba ku cewa ku daina bauta ma dan marakin sannan ku dawo ku bauta ma Allah da Annabi Musa alaihi salam ya ban mu da ni da ku akan sa kan ku ci amanar Allah kan ku saba alƙawari ku ci gaba da bauta ma Allah madaukakin sarki kaga ashe Annabi Harun alaihi salam bai da laifi shi yasa a can Araf yace innal qauma tad'afuni wa kadu yaqtuluni فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين kaga ya bada uzuri shi wallahi ya annabin Allah dan uwana annabi Musa mutanen nan su raƙi ma su kashe sun fi ƙarfi na istab'atu sun raunana ni sun fi ƙarfi na sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kai ƙarshe ma so su kai su kashe so da kada ka sa abokanan gaba kuma su dariya a gaba na ma su mana dariya da ni da kai sannan karkasa na a cikin waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci suka zama mushrikai to gashi nan Allah madaukakin sarki ya ba Harun alaihi salam uzi to shi kuma annabi Musa da ya dawo amsar da suka bashi wace amsa suka bashi suka ce qalu lan naba قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى qalu sai suka ba Harun amsa da yayi musu wancan wa'azi suka ce lan nabraha alaihi akifina wallahi ba za mu gushe ba muna nan dukufa akan wannan dan barakin san muna bauta masa hatta yarja ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo kage malamai suka ce da mutane ne masu neman gaskiya sai su ce to kai al-samiri da ka zo da wannan kai ma ka dakatar da hukuncinka ka dakatar da wannan dan barakin san da ka zo da shi har sai annabi Musa ya zo ya tabbatar mana in kai ke da gaskiya za mu bi ka in da dama suna da imani na gaskiya da annabi Musa haka za su to amma kaga sai suke ce ma Harunu mu tun da muka fara wannan bautar yanzu mu muna nan za mu ci gaba da yi har sai annabi Musa ya dawo mu ji me zai ce mana in ya ce mun yi daidai to in ma bai ce mun yi daidai ba to kai dai yanzu mu ka kyale mu mu shakata mu ci gaba da bauta ma dan marakin sa in annabi Musa ya dawo mu ga hukuncin da za a yi wa in ta fanjama fanjan a wani karatu na Hausawa shi ke duk abin da zai faru ya faru amma kai ba za mu bi ka ba baka isa mu bi ka ba yanzu kai ba ka da ta cewa a wajen mu kai da kai ta magajin gari kai magajin gari an dan baka rukun gari shine zaka zo ka dame mu ka bari sai ne asalin ya zo na asalin ya zo abin da ya ga dama sai ya mana da hukunci amma mu muna nan yanzu mun yi imani da wannan abin da muka yi da shi wannan lalacewa ta kai inda ta kai annabin Allah ake faɗa ma wannan kuma sun tabbatar da cewa annabi Haruna dan uwan annabi Musa ne a annabta ba a jini ba kawai suka ce masa haka suna nan su akan bakansu to sai aka dawo kuma wajen annabi Musa alaihi salam sai Allah madaukakin sarki sai ya ce qala ya harun قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري sai annabi Musa alaihi salam Allah ya dawo ba mu bayani a game da shi gashi suna tattaunawa kuma yanzu ga Harunu gashi shi qala ya harun shi ce ya kai harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu an la tattabi'ai me yasa lokacin da kage sun bata baka dini baka kyale su afa asaita amri yanzu umarni na ka saba ai da da kage sun halaka sun bata sun koma suna bauta ma dan barakinsa sai ka kyale su sai ka yi wani shi ce ka kyale su ka bar su kai sai ka zo waje na ai ka san inda na tafi su ma kuma sun san inda na tafi so da ka kyale su ci gaba da bautar su kai ko ka zo waje na ka ba ni labarin me ke faruwa in san me abin me ke faruwa sai da kwanaki suka cika Allah ya tambaye ni na ce ai suna nan na bar su lafiya lau suna ma shirye-shiryen su ma za su zo ko kuma na basu akan aƙida ingantacciya ala asiri ce suna na akan gurbin da na basu ba su tashi ba yanzu gashi na zo na ga wannan mummunan aiki saba umarni na kai na baka a matsayin magajin gari ya za ka kai haka to shine sai shi kuma sai ya bashi amsa sai ya ce qala ibn umma قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قالت يتي يا ابن أم يا كيد أوانا يا كيد أوانا موسى kaga shi yadda yake masa shi bai faɗin sunan shi ko a araf an ce ya faɗi sunan shi qala ibn umma a can innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al a'da ko kaga haka ya faɗi nan ma gashi haka ya sake fuje shi ya kai nan uwana la ta'khudh bi yadi wa la bi ra'si kakka kama kaina kakka kama gemu a matsayin mai laifi kakka girgiza kaina kakka girgiza gemu ga abokanai ga waɗanda suka aikata laifi sai ya zama ka kunyata ni a gabansu inni khashitu abin da ya sa ka gaban bi ka ba na ji tsoro an ta kula ka ce farrakta bai na bani isra'il ka raba mun kan al'umma domin idan na ce zan taho wasu za su biyo ni wasu kuma za su tsaya ce su za su ci gaba da bautar dan barakinsa shi ne irtikabu a hakkin saurarai malamai suka yi wani istinbabi a nan suka ce muhimmancin haɗin kai a nan wajen a shari'arsu a fahimtar ko a ijtihadin da annabi harunu ya yi har ya fifita gara su zauna a kan shirka kansu haɗe yake da a ce su rabu ya fifita su zauna irtikabu a hakkin saurarai ne yanzu nan yana ganin cewa shirkuhum akhaffu min tafarruqihim shirkar da suka yi tafi sauki su tsaya domin ya san ko ba dade ko ba jima za a zo a samu mafita a game da ita amma in ya raba su suka rabu ko bala'in Allah kaɗai san inda zai tafi da wani da wuya wani ya dawo so da kasi basu ya zaɓi shi yana ganin shirkar tafi sauki a kansu a hali in annabi Musa ya dawo sai ya hukunci Allah zai masa wahayi a warware abin da suka aikata amma idan ransu idan kawunan su suka rabu wasu suka je shi wasu suka kibin sa to ba san kuma abin da zai faru daga nan ba ila har abada ba za su sake samun haɗin kai ba to sai ya zaɓi haka malamai suka ce wannan an yi istinbatin ka'idar itikabu a hafi zararai ya nan ce masa sai shi yasa sai na ce to bari haka walam tanqudu qawli kuma ina ji tsoron karkace ai ban ban kula da magana da ka mini bai ban tsara abin da ka bani na umarni ba shi yasa sai na ga bari in basu su ci gaba da wannan abu da suke yi ni dai ina cikin su ina kallo kuma na yi wa'azi na sauke hakki na wa'azi in ka dawo kuma gashi yanzu abin da ka gani sai ka hukunci Allah kuma ya saukar da hukuncin da zai yi gabaki daya domin shine ahkamul hakim sai yanke hukunci a game suka aikata samiri a masa hukunci sannan su kuma da suka masa da'a a musu hukunci ni kuma ga matsayata ni ma sai a san hukuncin da za a mai haka harunu ya aikata wannan hikimar ta siyasar shugabanci ya tafi akan haka to yanzu gashi annabi Musa alaihi salam ya ji uzurin sa ya ji abin da ya fai to sai aka dawo wajen principal offender wani da principal offender al-muttaham al-awwal kenan samiri shi kenan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mana annabi Musa ya ce qala fa ma khabbuka ya قال فما خطبك يا سامري sai Allah madaukakin sarki ya ce to kai me zaka ce ya kai samiri me ya batunka kaga wannan na koyar da mu wata ka'ida qada'iyya a saurari kowa wai suna faɗi a yaren su na latin suna cewa audi altaren factor ko isma min al-fariq al-akhar ko isma min al-khasm al-akhar idan mutane guda biyu suka taho akwai rigima a tsakanin su kowa ka saurare shi kar ka saurari wancan ka ki sauraron wancan matan ka guda biyu suna rigima to ji waccan ji waccan kada wata ta zo da cizo tana kuka kawai daga magana shi kenan sai ka ce ya ita ce ke da gaskiya a'a zai iya zama kukan guduwar imrul kaifi mutum ya cizo ya zo yana kuka imrul kaifi ya gano ta ce wa ma zarafat aynaki illa li tadribi bi sahmayki fi ashari qalbin muqaddil kaga kukanta na ƙarya ne ba kukan gaske bane to sai aka bashi dama shi ma duk aika aika fa da ka san dai samir ya kai dan ta'adda mu ci ta'addancin shi na addini mutumin da zai zo ya cire mutane daga tauhidi ya dora su akan shirka gara mutumin da zai zo makamidi ya kashe su domin wancan ya sa su a cikin halaka ta har abada wancan ko da ya kashe su ana tsammanin ma ya rage musu aiki so daga shirka ba karamin ba karamin zunubi bane so da haka aka ce fa ma khabbuka ya tamiri to kai me zaka ce ya tamiri aka bashi dama ya magana to shi ma ga hujjarsa ko ga shi buhat qala basurtu قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال sai السامري ya bada amsa sai ce basurtu bima lam yabsuru bi naga abin da basu gani ba na ga abin da ba su gani ba duk wanda zai batar da mutane da ba haka yake yake cewa in dan baɗini ne da hakika sai zai ce ai shi da hakika yake aiki ba da shari'a ba ku ba ku gani ba ku ganin abin da nake gani inni a rama la tarawna kaga hujja shi dan shi tsoho hujja ce tsoho shubha yace ba subtu bi ma lam yabsuru bi ce Musa na ga abin da ba su gani bane fa qabattu qabatan shi ne wata damƙa min asari rasuli daga gurbin da manzan da Allah ya aiko ya halakar da fir'aun wato jibrilu alaihi salam takun dokinsa shi ne sai na damƙa fana bastuha shi na zo na jefa ta a cikin wannan ɗan maraƙinsa kai ƙarshe duk abin da za a min abin ma waka zalika tawwala fi nasu haka raina ma ya riya mun kawai kai duk ma a ware waɗancan dalilan da na faɗi ko shubuhin kawai taslilun nafsi kawai raina ne ya bani kawai hawan nafsi ne shi ke nan magana shi son zuciya ta nabi abinda na ga dama shi nake so shi ne taswirun nafsi hawan nafsi kenan annabi yaquba yayi haka yace ma yace ma ya'in shi ko bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil sai ranku ne kawai ya sa muku haka kuka yi haka kuka ga dama ku taswirun nafsi ne ranku ne ya sa muku yi haka ba ka da ba ba ku da wata hujja to shi ma haka nan kawai ya ce wa kadalika sawwalat li nafsi kage da ya bari ma da annabi Musa ya faɗi shi a a a sami wadancan dai abin da ka faɗi kai ban sawwalat laka nafsuka ka tsaya dai a ranka ne ya tsara maka haka kawai kai haka a sai bari da kansa son zuciya na kawai na biyu abinda na ga dama shi ne haka raina ya tsara mu haka na ga dama in shi ce sai Allah madaukakin sarki shi ce qala fa قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا nan take Allah madaukakin sarki yama annabi Musa alaihi salam wahayi aka ce fazhab tafi fa inna laka fil hayati an taqula la misaj je ka a rayuwa kai ta fadin la misaj malaman taswiri suka ce ai la amusu ahadan wa la yamussuni ahadun ba wanda zan taba ba wanda zai taba ni shike الإمام ابن عطية أشين تفسيرا سا المحرر الوجيز ابن كثير أشين تفسيرا سا دوسو معلمي سوكا شي حق ابن الإمام القرطبي ما يفتحك يشي حق عزم ننسو أنا سام وأن دسوكي جيكوكين وأن دسوكا وكوانا أكيدا دسو ما جيكوكين دسوكا دوسوكا يافا أكيدا أبن دا أكي سام سنة فإي دي إن دسوكينا دي إن دا أكي جنس سياجة سنة لا مساج لا مساج أي لا يمسنا أحد ولا نمس أحدا ba za mu taɓa kowa ba dai kowa ba zai taɓa shi ce azabar da aka masa kenan a duniya la misa an ta kula fil hayati kai ta faɗi a tsawon rayuwa ka la misa la misa ka ga wannan ba bala'i ba karamin bala'i ba ne a kan kawai kalma ɗaya ka ga mahaukaci ne ake riƙe wata kalma ɗaya kawai ta faɗin ta ka ci abinci la misa za ka ci abinci la misa yaushe za mu tafi la misa duk tambayar da ka masa lamita Allah inna wa ma ya'lamu junud rabbika illa inna min junudillahi ta'ala hatta al-kalimat a cikin a cikin jundun Allah har da kalmomi a kalma kawai ta isa ya zama soja ce kalma ta zama wata daga cikin sojojin Allah da za a azabtar da mutum so daga mutum ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya bi shi wa inna laka maw'idan lan tukhlafa sannan kana da wani lokaci da aka yi maka alkawari in mutuwarka ta zo lokacin mutuwarka ya yi to lan tukhlafahu ba za a saba maka shi ba lokacin ka na zuwa za a karɓi ranka ka mutu ka tafi kuma ka shiga azabar Allah a lahira wanzu ila ilahika alladhi zalta alayhi akifa sannan kalli wannan dan barakin sannaka da ka dauke shi a matsayin abun bauta kai ta bauta mata lanuharriqannahu zamu kona shi ثم لننسفنه في اليم نسبا daga nan kuma mu je mu sheke shi a cikin teku sheki ba sheki kaga an kawo karshe ki to bayan duk an gama wannan sai annabi Musa alaihi salam ya dawo su yi wa'azi sai ce inna ma ilahu inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu وسع كل شيء علما كسني إنما إلهكم الله أبن بوتن كدا أكسني نجد كياشيني الله الله كداو كان أبن دبكيك wannan halaka da kuka tsinci kanku a cikinta a dawo a jaddada tauhidi shi yasa at-tauhid huwa al-awwal wa huwa al-akhir shine farko shine karshe da shi ake budewa da shi ake son ka cika kada ka sake kai wasa da shi shine guzuri duk wata da'awar da za a yi ta babu tauhidi at-tauhid awwalan ya du'at al-islam at-tauhid awwalan law kanu ya'lamu haka wasu malamai suka rubuta littafan su suka samu su tauhidi ake fara gabatarwa so da aka dawo da su kan tauhidi wannan kauciya da suka samu da saba ma Allah madaukakin sarki da shiga cikin shirka da kafirci to yanzu ku dawo ku tuba kofar Allah a buɗe take ta ku tuba sai Allah ya karɓi tuban ku wasi'a kulli shay'in ilma la ilaha illa hu babu abota da gaskiya sai shi wasi'a kulli shay'in ilma Allah madaukakin sarki ya yarwaci komai da ilimin sa babu wani abin da zai faku a cikin ilimin Allah madaukakin sarki ya san komai abin da kuka aikata ya sani zai saka muku abinda kuka kudurta a zuciyarku Allah yana sane da shi ba zai koyi a gare shi ba wannan karshen kissar abinda ya faru kenan na yadda Yahudawa suka riki dan marakin sa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu takaitaccen bayani a cikin suratul baqara sannan kuma a cikin suratul araf akai bayani kamar yadda muka gani da kuma waɗannan ayoyi da suke suke cikin suratul baha a yanzu ina jin muna da cikakkiyar fahimta a game da wannan kissa ta riƙar da yahudawa suka yi madan marakin sa